alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd wannan shine darasi na uku a cikin daura ta matnul akhdari da waƙensa muna godiya da jawabai da yan uwa suka gabatar dr abbas da kuma dr ibrahim allah ya saka musu da alkhairi akwai wata kalma wanda dr ibrahim ya ta maimaitawa wanda ta birge ni sosai ya ce babban abin da ya sa iyayenmu suke girman malumai shine wannan karatun da suka ɗoka a cikin wannan littafin da wala ya shillu lahu an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar lahifi sai ya kasance duk aikin da za su shi na ƙoƙarin sanin mi hukuncinsa to wa za su tambaya su ne malamai shi kuma malami in baka girmama ta ba zai baka amsa daidai إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما ألا قام بكيكو يتي اصبر لذلك إن جفوت طبيبا واقنع بجهلك إن جفوت معلما shi yasa ga mutanen da suna girman malumai dan me dan sun san duk abin da za su yi suke zuwa su tambaya kuma wannan a cikin sa ne tsira yake sai daga cikin masu hikima yake cewa wa idza ashkalat alayka umurun سل خبيرا ولا تلقف في السؤال إن هذا هو السعادة عما غير هذا فمحض قيل وقال yace in wani abu ya ɗaure ma kai yace ka je ka tambaya kada ka tsaya kana kokonto yace a ciki ne tsira yake ma'ana tsira gaba ɗayan shi in baka san abu ba ka me ka tambaya me Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun malamai suke ce wannan ayar ita ce dalili da yake nuna cewa duk wani abu na duniya alkur'ani ya yi bayaninsa ma farratna fil kitabi min shay shi yasa kabiru ga malam kabiru ga hafiz Allah ta'ala ke mal labarin wanda aka ce masa komi alkur'ani ya yi bayani yace wani bihin lati sai yace ko ne hada hada kosai qur'ani ta yi bayani yanda ake yi aka ce masa eh qur'ani ya yi bayani yace masa to a nuna mini sai ke masa to kamin nan je mai kosan ango ko ta tambaye ta ya take kosai sai je tambayar ta nuna mishi ga yanda ake ai tace mini ga yanda ake ai kaza ai kaza sai ce to abin da ka je kai qur'ani ne yace in baka sani baka je ka tambaya ana ga da ke ko kiran qur'ani yayi bayanin komai malam yace lis-salati nurun azim ina ji nan ne ko ce sallah tana da haske mai girma tushriqu bihi qulubul musallina wanda da wannan hasken take haskaka zukatan masu sallah wala yanaluhu illa al-khashi'una kun babu mai samun wannan hasken sai masu khushu'i masu natsuwa fa idza ataita ila as-salati fa farriq qalbaka min ad-dunya dan haka idan ka zo sallah to ka wofantar da zuciyarka daga duniya ka kakkabe zuciyarka daga duniya wa ma fiha da abin da ke cikin ta washtagil bi muraqabati maulaka kuma ka shagaltu da me yake da suna tuna cewa ubangijin kai yana kallon ka shine ake cewa al muraqaba ka rika cewa ka rika tuna cewa Allah yana kallon ka Allahu yuraqibuka yace bi washtagil bi muraqabati maulaka ka shagaltu da tuna cewa ubangijinka majibincinka yana ganin ka alladhi tusalli liwajhihi wanda kake sallah don neman fuskar ta dan shi wa taqid anna salata khushu'un wa tawadu'un kuma ka kudurta cewa ita sallah khushu'i ce da kankan da kai lillahi azza wa jalla ga Allah mabuwayi madaukaki bil qiyam ta hanyar tsayuwa wa ruku'i da ruku'i wa sujudi da sujada wa ijlalun wa ta'zimun kuma ɗaukakawa ne da girmamawa ne ga Allah bitakbiri wa tasbihi ta hanyar kabbara da subhanallah tasbihi wa zikir da zikiri fa hafiz ala salatika dan haka ka kula da sallarka fa innaha a'zamul ibadat domin ita ce ibada mafifita wala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika kada ka bari shaydan yayi wasa da zuciyarka wa yashghaluka an salatika kuma ya shagaltar da kai daga sallarka hatta ya tumisa kalbaka har sai ya durmiyar da zuciyarka ya batar da ita wa yuharrimaka min ladzati anwari sala kuma ya haramta maka ɗanɗano na haske na sallah fa alayka bi dawamin khushu'i fiha dan haka ina umurtarka ina horonka da dawwamar da khushu'i a cikin sallah fa innaha tanha anil fahsha'i wal munkar domin ita tana taimakawa a wajen hana alfasha da munkari bi sababin khushu'i da dalilin khushu'i da mutum zai yi fiha a cikinta fasta'in billah da haka ka nemi taimakon Allah fa innahu khairu musta'anin domin shine mafi alkhairin mataimaka nan ishara ne zuwa ga inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar an zo ya tabbata a hadisi aka ce ma manzon Allah inna fulanan yaqumu al-laila wa idha asbaha saraka wa fa'ala kaza wa fa'ala kaza manzon Allah wani yana sallah har ma sallar dare yana yi amma kuma in sahiya ta waye zai yi swata yayi kaza yayi kaza sai manzon Allah yace satanhahu salatuhu an zalika in dai har tabbata yana sallar to sallar za ta hana shi haka ma'ana babban makami da zaka ma kanka babban makami da zaka ba danka naka kiyaye shi daga fadawa fitnoni na zamani shine ka sa shi ya kula da ni ya kula da sallah in dai har yaro ya taso da kula da sallah to wallahi duk wata guguwa da za ta biyo ta lalacewa da tambadewa to guguwan nan nan gani nan bari dan zaura akan ganin uwarsa ana gani da ke ko wannan shine kenan kenan shi yasa manzo Allah yake muru auladakum bis salati kaga duk ibarun da ke da kai sallah ita ce manzo Allah yake umarci yara to suna mi kanana dan ita ce babban garkuwa ita ce babbar bukliye faslun lissalati al-mafrudati sab'atu ahwali salloli na farilla suna da halaye guda bakwai murattabatin jajjere tu'adda biha tu'adda alaiha wanda da wa'annan halayen ne ake yin ta shine ma'anan tu'adda alaiha akan wannan halayen ne ake yin sallah arba'atun minha alal wujubi hudu daga cikin wannan halayen dole ne wa salasatun alal istihbabi su kuma uku mustahabbi ne fallati alal wujubi wanda yake dole awwaluha na farko alqiyamu tsayuwa bi ghairi istinadin ba tare da shinginawa ga wani abu ba summa alqiyamu bi istinadin sannan tsayuwa tare da jingina ko dogara da wani abu summa aljulusu bi ghairi istinadin sannan yin sallah da zamne ba tare da shinginawa ba summa aljulusu bi istinadin sannan zama tare da shinginawa wannan sune halaye guda nawa guda hudu in kai jumlatan kenan hali nawa ne biyu imma da tsaye ko da zamne tsaye ko shingina ko ba shingina ba zamne ko shingina ko ba shingina ba yace fa tartibu baina hadhihi al-arba'ati ala al-wujub jiranta tsakanin wa'annan wajibi ne idan kadira ala halatin minha idan yana iya yi wani hali daga cikinsu wa salla bi halatin dunaha sai yayi salla da halin da yake kasa ga wanda yayi batalat salatu to sallata ta lalace kana iya kai salla tsaye ba tare da ka jingina ga wani abu in ka jingina sallata ne ta lalace kana iya kai salla da tsaye sai kai da zamne in kai sallan nan sallata ne ta lalace amma laysat alqa'idatu ala itlaqiha akwai inda ba ta shiga zamu ga inda ba ta shiga fas-salatu ala ala al-istihbabi fa-salasatu allati ala al-istihbabi guda uku wanda yake mustahabbi ne hiya an yusalli al-ajizu an al-salatati al-mazkura shine wanda yake kasashe mara lahiya wanda baya iyawa ya yi sallah a kan halayen nan guda uku da aka ambata ana gan da ku da aka ce su mustahabbi ne na farko ala jambihi al'aima sallah akan bangaren sa na dama summa ala al'aisar sannan akan bangare na hagum summa ala zahrihi sannan akan mi akan gadan bayansa fa in khalafa fi salatati lam tabtul salatu idan ya saba daga wa'annan guda uku ma'ana yayi wani wanda yana iya wani to sallar sa bata lalace ba abinda ake nuni shine mara lahiya wanda baya iya yin sallah da tsaye ko da zamne to yana da zaɓi guda uku in ma yayi a ɓangaren sana dama ko yayi a ɓangaren sana hagu ko kuma yayi a rigingine duk wanda yayi yayi amma mustahabbi ne ya gabatar da dama in bai iya ya gabatar da mi bangare na hagu in bai iya ya gabatar da mi yawwa shine abin da ake nihi halaye guda uku wanda suke mustahabbi ga wanda yake maras lahiya yake walittida walittinadu alladhi tabtulu salatu alqadiri ala tarki jingina jingina wadda sallar wanda yake lahiya lau take lalata sallarsa idan ya barsa huwa alladhi yasqutu bi sukutihi kenan jingina wanda yake lalata sallar wanda yake lahiya lau ala tarkihi akan barinsa huwa alladhi yasqutu bi sukutihi shine wanda abunda in ya jingina gare shi ya fadi shi ma yana faduwa wa in kana la yasqutu fa sukutihi bi sukutihi fa huwa makruh idan baya faduwa da jinginar sa to wannan makruhi ne abinda malai yake nihi shine aka ce in mutum lahiya shi lauyi jingina yayi sallah sallar shi ta mi ta lalace ko sai ce amma akwai jinginar da in kai ba ta lalata sallar ka ba shine jingina ga abun da me yake da suna in ya hwaɗi kana me kana kana tsaye ma'ana abin da yasa aka ce shi wannan bai lalata sallar ka dan baka dogara da ni ba da shi ne ba ba sa kwana ga nake ba misali mutum ne yake sallah sai ya dangana da sanda wanda da an amshe sandar zai iya mi ci gaba da sallarsa to shine ma yace wannan sallar ba ta lalace ba sai dai menene makruhi ne mutum yayi amma ka jingina da abun da an yaye shi zaka fadi kuma kana iya kai da tsaye to wannan sallar ba ta yi ba ana gane da kyau ko wannan shine kenan yace wa amma nafilatu fa yujuzu lil qadiri an qiyami an yusalliha jalisan amma nafila to ga inda istitna'in yake da muka ce laisatul qa'ida ala itlaqiha amma nafila ya halatta ga wanda yake iya tsayuwa an yusalliya hajalisa ne sallace ta dazzamni walahu nisfu ajril qa'imi sai dai yana da rabin ladar wanda ya salla da tsaye ana gane da kyau ko wa yajuzu an yadkhulaha jalisan ya halatta ya fara sallan nafila da zamni wa yaqumu ba'da zalika sai ya tashi daga baya aw yadkhulaha qa'iman ko ya fara sallar da tsaye wa yajlisa ba'da zalika sai ya zamna bayan wannan illa an yadkhulaha bi niyyati alqiyam sai in ya shiga da niyyar tsayuwa fiha a ciki fayamtani'u julusuhu ba'da zalika to wannan sai ya hanu zama bayan wannan ma'ana sai ya kasance baya halatta ya zamna bayan wannan kenan nan abinda malai ke nihi lahiyar kalau ya halatta kai sallar nafila daga mi zamne ko ka fara da zamne daga baya ka tashi ko ka fara da tsaye daga baya ka mi ka zamna ka'ida suka ce yughtafaru fil nawafili ma la yughtafaru fil fara'idi akwai abubuwan da ana ana yahiwa a nafila ayi amma a farilla ba a yahiwa kaga a farilla in kana lahiya lau dole kai da mi da tsaye amma a nafila ya halatta kai da tsaye kai kai da zamne ko da tsaye faslun fi qada'il fawaid fasali dangane da biyan sallolin da suka kubuce su ne ake cewa alfawa'id yajibu qada'u ma fi zimmati min as-salawati yana wajabta biyan abun da yake kan mutum na salloli wala yajuzu tafritu fihi baya halatta yayi sakaci game da wannan game da biyan sallah kenan wa man salla kulla yawmin khamsata ayyamin falaysa bimufarritin duk wanda yayi sallah biyar a kowane ini to shi ba mai sakaci ba ne wa ya ala nahwi ma fatathu in ma ta kama wata kubuce masa to ya biya ta a yanda ta kubuce masa in kanat hadariyatan qadaha hadariya in ya kasance sallar da ta kubuce masa ba cikin balaguro yake ba a gida yake to ya biya ta yanda ake biyan sallar gida kenan ba tare da kasaro ba wa in kanat safariyatan idan sallar ta kubuce masa yana a cikin balaguro ne qadaha safariya to zai biya ta a matsayin sallah ta balaguro kenan sai yayi me yayi kasaro sawa'an kana sawa'un kana hina alqada'i dai ne lokacin da zai biya sallar fil hadari yana a gida aw fi safari ko kuma yana a cikin balaguro wanda yana bukatar dan tafsili kadan ka'ida suke cewa alfa'itatu tusalla kama tusalla fil waqti a wata ibarar alfa'itatu tuqda kama tusalla fil waqti sallar da ta kubuce ma mutum zai biya ta kamar yadda da a ce lokacin ta ne zai yi ta haka zai yi ta ana gane da kyau ko shine malam yace kana cikin balaguro sai sallah ta kubuce maka misali jiya kana cikin balaguro sai yanzu sai ka tuna kai ashe ban yi sallar magariba ba ai ashe ban yi sallar azhar ba yanzu sai ka tashi kai sallar azhar kin nan raka'a nawa raka'a nawa biyu dan me yasa dan lokacin ta kubuce maka yau shine safariya yanzu kun misali yanzu cikin balaguro ne kake sai ka tuna kai jiya ina can shagulgullan balaguro ashe ban yi sallar isha'i ba yanzu da kake cikin balaguro in zaka ramka sallar ya zaka yi raka nawa zaka yi hudu zaka yi dan me domin habariya ce ana gane da kyau ko wanda kuma in ana bayyana karatu ka bayyana karatu ko da da rana ne mu lokacin da muka taso ce muna aka yi in sallah ta kubuce maka ba ka ramka ta sai irin lokacin ta ina ji kun taso da wannan ko yawwa mu a makaranta allo lokacin haka ake cewa yanzu misali in sallar isha'i ta kubuce maka yanzu in ka tuna ta sai wata isha'i ta zo sannan ka ramka wannan kuma kuskure ne yanzu ka tuna sha yanzu magani yanzu wannan shine ka'ida kenan kuskure ne wa tartibu bayna al-hadiratayn wa bayna yasir al-fawaid ma al-hadira wajibun ma al-zikr jiranta tsakanin salloli wanda ba a cikin balaguro ba wa baina yasirul fawaid da kuma tsakanin yasirul fawaid malamin malikiya suna da abin da ake cewa yasirul fawaid shine salloli hudu ko kasa ga haka su kuce maka su ake cewa yasirul fawaid kenan jiranta su ma al-hadirati da wadda yanzu lokacinta ya yi wajibin ma'az zikiri dole ne idan an tuna zan ba da misali ku bari mu wuce wal yasiru arba'u salawati kuma kana a da suna yasirul fawaid salla eh da suna salloli kadan wanda suka kubuce arba'u salawati sune salloli guda hudu fa adna zuwa kasa fa in kanat alaihi arba'u salawatin fa aqal idan ya kasance a kansa akwai salloli guda hudu ko ƙasa ga haka sallaha to zai sallace ta qabla al-hadira kamin wadda yanzu lokacin ta yayi wa in kharaja waqtuha ko da ko a ce wannan lokacin ta zai huta wa yajuzu al-qada'u fi kulli waqtin shi ai biyan sallah yana halatta a kowane lokaci abinda malam ke nihi anan shine kai ne salloli guda uku suka kubuce maka misali a ce isha'i da azahar da la'asar sun kubuce maka ana gani da kyau ko yanzu kuma lokacin magariba ya yi wannan ita ce alhazira ai allati hadarat waqtuha lokacin ta yayi yanzu kuma sai ka tuna da mi wannan sallolin da suka mi da suka kubuce maka to suka ce wajibi ne ka jeranta wannan sallolin kenan sai ka yi mi asuba sannan ka yi mi azhar sannan ka yi mi la'asar sannan ka zo ka yi mi magariban nan yake ko da lokacin ta zai wuce amma an samu sabani a tsakanin malamai hatta a malikiyyan ma ina kesu zoton a cikin nazm na wanga shi ya kawo kishiyar haka cewa in ka san da in ka ce zaka biya wa'ancan lokacin wadda yanzu lokacin ta zai iya wucewa to kana iya kame kai dan ka aibi babu wancan an rasa lokacinsu kuma su ma wannan za a mi za a rasa lokacinsu to wannan shi ne kenan wallahu ta'ala a'lam kenan misali lokacin sallar sallar la'asar ta kubu sallar azhar ta kubu ce maka sai ka zo ka isko ana mi sallar la'asar sai ka shiga da wace niyya az-zuhr in ka sallaci sai ka tashi kai ne kai la'asar wala ya tanaffaru na san gyaran murya na menene amma mu wuce dai wala ya tanaffaru man alaihi al-qada'u wala yusalla ad-duha wanda akan shi akwai biyan sallah baya yin nafila wala yusalli duha kuma baya yin sallar walha wala qiyami ramadan ko kuma sallan tsayuwar ramadan ma'ana tarawih wala yajuzu lahu illa shaf'u wal witr ba abin da ke halatta ga wanda ake bai shi sallah in ba shaf'i da witri ba wal fajr da sallan asuba da raka'atayil fajr wal idani da kuma sallar idi guda biyu wal khusuf da sallan kishewar rana والاستسقاء لكم سلا روق الروا ويجوز لمن عليهم القضاء أن يصلوا جماعة يا هلتا قوئن دا بيان سلا كي أكنسو سي سلا أجمعي دكا ننكو أنا بيكو سلا كذا سيكو هدوكو يجمعي كبيا ولن سلا إذا استوت صلاتهم إذا سلا ستدي ديتو ومن نسي معنى إن يكسن دكا ننسو ذا سي سلا قداجي domin a wani kauli na malikiya in niyyar sallah kaza za ka yi in niyyar ta bambanta ba a ba abin juna shi yasa yace in sallar ta daidaita wa man nasiya adada ma alaihi wanda ya manta adadin sallolin da ake biyan sa min alqada'i a wajen biya salla adadan to zai tayin sallah adadi la yabqa ma'ahu shakkun wanda babu wani shakka da zai bastaura kabunta adadin sallolin da ake garin ake biyan ka to kawai sai kai kai taraba ka sallah kawai mala'ika ana ganin da ke ko har sai kai har sai ka fara yaqini na cewa ka anya sallolin ga da nayi kwana uku ina sallah zan fason duze ana ganin da ke ko ina sallah kai haka mata a ce ina biyan sallolin nan to wannan shine kenan amma gaskiya akwai malaman da suke ganin idan salloli suka maka yawa baka san adadin wanda ake biyar ka ba kawai abin da yake akan ka shine kawai ke ta nafiloli da neman gafara ana gane da kyau ko wannan shine kenan akwai malaman da suke da wannan ra'ayi wallahu ta'ala a'lam to a takaice nan abin da malai yake so ya ce in ana biyar ka sallah baya halatta kai mi kai mi kai nafila ba sallah ba kawai amma ta ba ta malikiya in ana biyar ka farilla baya halatta kai nafila ana biyar ka azumin farilla ba ya halatta kai mi ka yi sita shawwal misali ko azumin landijeri ana gani da kyau ko wanda kuma mun ga wasu malamai kuma ala khilafi zalika to amma dai a bangaren sallah wannan shine mafi inganci sai ana biyar ka ka biya sannan kai nafila babun fi sujudis sahwi to ga abin da yake komai wahala a bangaren sallah kuma shine babi na karshe ɓangaren sujada ta mantuwa wa sujudu sahwi fi salati sunnatun sujada ta mantuwa a cikin sallah sunna ne anan ba yana nuhin ba sunna ba dole ba a'a yana nuhin min sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sujada ta mantuwa yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana nuhin sunna bane a islahi na fiqh yace falin nuqsani sajadatani qabla salami yace idan mutum ya rage to yana da sujada guda biyu kamin ya sallame ba'da tamami tashahhudataini tashahhudaini bayan ya cika tahiya guda biyu yazidu ba'dahuma tashahhudan akhar sai ya ƙara bayan su wata tahiya wannan shi ma wanda shine ra'ayin malikiya amma magana mafi inganci ba a yin mi ba a yin tahiya ana gani da kyau ko kabili ta kama ka ka rage wani abu a cikin sallah yanzu sai ka zo ka yi tahiya ai kamin ka sallami ne zaka mi sujada guda biyu ko to a malikiya in ka taso daga sujadan nan guda biyu sai ka yi mi tahiya sannan ka mi ka sallame amma al-jumhur ala khilafi zalika magana mafi inganci ba a tahiyya wali ziyadati sajadatani ba'da salami idan kun mutun ya ƙara wani abu a cikin sallah zai yi sujada biyu bayan sallama ya tashahhadu ba'dahuma suma bayan su zai yi tahiyya wa yusallimu taslimatan ukhra sai yi wani sallama guda sai sai wata sallama daban ana gane da kyau ko wa man naqasa wa zada wanda ya rage kuma ya ƙara sajada kabla salam zai sujada kamin sallama kenan duk sallah in kai duk kuskuren da zaka yi abubuwa guda uku ne in ma ka rage in ka rage me zaka yi kabli kamin ka sallame sallah sai ka sujada nawa guda biyu in ka taso malikiya suka ce sai kai me sujada in kai inna wajadna aba ana ne ba ruwanka da sauki to ita hiyarka mu dai da mun taso sallamewa za mu yi ana gane da ke go? na na biyu shi ne ƙari idan mutum ya ƙara a cikin sallah mai zai ba'adi bayan ka sallame sallah sannan sai kai mai sujada guda biyu sai ka sallame shi ne ma'anan wa yusallimu taslimatan ukhra da yace anan sai kai wata sallama da ma domin shi qabli sallaman dai guda ce zakai amma shi ba a ji shi ne bayan ka sallame ne za ka yi kenan sai ka ƙara yin wata wata sallama na uku shi ne mutum ya rage kuma ya ƙara to shi wannan suka ce zai sujada kamin ya sallame ko da yake akwai fuskar da yake zuwa za a gabatar da ƙari akan akan ragiya ana gan da kyau ko wannan shine kenan malam zai kawo misalai anan nan kamar ya kawo ka'idar ce yanzu za a shigo wajen tabi'ata na wannan ka'ida wa man nasiya sujud al-qabli hatta sallama duk wanda ya manta sujada ta qabli har sai da ya sallame sajada to zai yi sujada in kana qariban in yana kusa wa in fala idan lokaci yayi tsawo aw kharaja min al-masjid ko ya huta daga masallaci batala sujudu to sujadan nan ta lalace wa tabtulu salatu ma'ahu sallah kuma ta lalace tare da shi in kana an salati sunani amma idan kabilin da ta kama ka dalilin barin sunnoni ne guda uku au aksara min zalika ko hiya da haka wa illa idan ba haka ba fala tabtul sallan mutum ba ta lalacewa wa man nasiya al ba'di wa man nasiya sujud al ba'di duk wanda ya manta sujada ta ba'di sajadahu zai yi ta walau ba'da amin ko da bayan shekara guda kabli ta adda matsala kabli kabliya ce ana gane da kyau ko ita juye maka alƙibla take yi shine malam yace idan kabli ta kama ka sujada biyu kafin sallama kamanta mantuwa bisa mantuwa kenan kamanta ashe kamin ka sallami ya kamata kai ne sujada guda biyu to da ka tuna in dai kana a nan wurinka ko baka yi nisa ba daga inda kai sallan sai ka komo ka bi ka yi ƙabilin nan ana gane da kyau ko sai ka mi sai ka sallami to shi kuma in ba ne shi kuma ɗan sauƙi ne kana tunawa kawai sai ka faɗi ka yi sujada guda biyu ka mi ka sallami shi ke to kaga wannan kuma in ka tayi a wata mazhabar to duk ka hutan bakan kama ko ba ce ta kama ka in kai dan mazhaba kowanne ana yi ne kaga ba ruwanka da sallah ka ta lalace in ka manta baka yi sujada ba kawai lokacin da ka tuna sai ka mi sai ka yi ta akwai masu wannan ra'ayin duk kuskuren da kai in kable kai in ba in wurin kable kai ba duk wanda kai ta yi to kuma wannan ta yi sauki yawwa dokta yace shi muke so ai ma ɗan sauki ne ni ma shi nake yi ala ga da kyau ko wannan shi ne kenan gaskiya ni ma shi nake yi sai in dai na fahimci wuri ne wanda misali in ka je gida irin makaranta wanda yara sun yi karatun ahadari to kada a ce a ashe wancan ana ta malami ne ashe ko kabri da abu da bai sani ba to bai so akan ka'idar su ana gane da kyau ko dan masallacin da ke bada sallah an samu wani tsoho an gargajiya muka yi wannan wurin kabli muka yi ba'adi kawai sai ta yi sallah ba ta yi ba ai ba ne kamata a yi ana gane da kyau ko ya koran ce kwana biyu sai bir zuwa masallaci amma da ƙarshe sai ya komo ce kai ka sani dai wa man naqasa faridatan fala fala yujzihi sujudu anha duk wanda ya rage farilla to baya baya isar masa sujada akan ta ana ma'ana shi sujudu sahau a cikin sunna ne kawai in ka bari amma farilla in ka barta sujudu sahau baya wadatarwa dole sai an kawo farillan nan misali kamanta sujada dole sai ka kawo mi su ku kamanta raka'a dole sai ka kawo mi raka'an nan wa man naqasa al fada'ila fala sujuda alayhi duk wanda ya rage mustahabbi babu sallah babu sujada akan sa kun ga shine muhimmancin ka san mustahabbi da sunna da me da farilla dan ka san wannan in ka misali subhana rabbiyal azim ba kai ba a cikin ruku'i akwai sujudu sahu a kanka amma liyanki ta babu babu sujudu sahu a kanka amma in an bi a wasu malamai akwai sujudu sahu a kanka wala yakunu sujudul qabliy illa li tarki sunnatayn kuma sujada ta mantuwa ana gane da ke ko ta qabli ba ta kasancewa sai in an bar sunna guda biyu fa aksar ko hiya da haka wa amma sunnatul wahida amma sunna guda fala sujuda laha babu sujada a kanta ana gane da kyau ko misali zaka je ruku'i sai ka manta baka ce Allahu akbar ba kaga kabbara guda ce babu mi sujudu sahw illa sirra wal jahra sai dai asirtawa da bayyanawa su ma ai sunnoni ne ko to su in an bar su ana yin sujudu sahw yace faman asarra fil jahri duk wanda ya asirta karatu a inda ya kamata a bayyana shi sajada qabla salam to zai sujada kamin sallama wa man jahara fi sirri duk wanda ya bayyana karatu a inda ya kamata a asirta sajada ba'da salam to zai sujudu ba'di bayan ya sallame wa man takallama sahiyan duk wanda ya magana a cikin mantuwa sajada ba'da salam zai sujada bayan sallama kenan kamar ya kara ne ko wa man sallama min raka'ataini duk wanda ya sallame bayan ruku'i guda biyu da yayi ana gane da kyau ko alhali kuma ba nan ya kamata ya tsaya ba sajada ba'da salam zai sujudu ba misali sallar azhar kai raka'a biyu sai ka sallame sai ka tuna a biyu ne kai sai ka mi ka tashi ka ci ko biyu sai ka yi mi ka yi mi ba a didan mi ne dan me yasa za ka yi ba me ka kara yauwa sallaman nan ta tsakiya da kai ta kame ta ka kara zan zo da ƙarshe da mutane da har yanzu su san ya kake iya gane ƙari ne kai ko da giya bane kai nan ne babbar matsala wanda mutane da su gane ba wa man zada fi salati raka'atan aw raka'atay duk wanda ya ƙara a cikin sallah raka'a daya ko raka'a biyu sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama wa man zada fi salati mithlaha ta wannan ai sallar mahaukaci ma ce duk wanda ya ƙara adadin sallah makamancin adadin ya ƙara to sallar ta lalace sallar azhar ka zo ka rakkata raka'a takwas Allah ga da jego mala yake sallah ta mi ta lalace wannan ba sallah ba ake yi kawai mai noma baya gajiya amma misali ka ƙara raka a ɗai ko raka a biyu ya halatta ka yi mi ka yi sujudu mi za ka yi nan ba a ji za ka yi wa man shakka fi kamali salati lati wa man shakka fi kamali salati duk wanda ya shakka game da sallah ta cika ko bata cika ba a tabi ma shakka fi to zai zo da abin da ya shakka a anya ba sauran raka a guda ba yake to ka zo da wannan wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi kuma shakka a cikin ragiya kamar tabbatuwar sa ne idan kai shakkar ka rage to ka je akan kami ka rage ana gane da kyau shine ma'anan wa shakku fi nuqsani ka tahaqquqihi faman shakka fi raka'atin aw sajadatin duk wanda ya shakka game da wata raka'a ko wata sujada a tabiha zai zo da wannan da ita wa sajada ba'da salam sai sujudu ba'di wa man shakka fi salami wanda yayi shakka game da sallama ana gane da kyau ko ka wannan ko akwai wai a ce mutun ya manta da sallama ana mutum ne wai ya kare sallah kai wai ni na sallame sallan nan na tashi ko ban sallame ba yana iya faruwa ka to Allah ka raba mu wannan hitina hitina da zaka sa ka tashi daga sallah baka sallame ba to sallama wai ita ce tahliluha assalam baka hutar in baka sallame sallah baka hutar da sallah ba to yace duk wanda ya shakka game da ya sallame sallah in kusa yake ana gane da kyau ko sallama kenan sai ya sallame wala sujuda alaihi babu sallama misali har ka kai bakin kofa sai ka suna kai anya na sallame sai ka komo ka rugo da gudu ka sallame sai ka tashi ka tahiyyarka wa in tala idan lokaci yayi tsawo basalat salatu to sallah ta lalace wal muwaswisu yasruku alwaswasata mai waswasi zai bar waswasi wala ya'ti bima shakka fi abin da ke mai waswasi mai yawan waswasi zai bar waswasi wala ya'ti bima shakka fihi ba zai zo da abin da ya shakka akan sa ba sawa'un shakka fi ziyaratin aw nuqsanin dai ne shakkar da yayi a cikin ƙari ne ko kuma ragiya ku gane wannan wannan mas'alar wannan mas'alar tana da muhimmanci sosai akwai abin da ake cewa alwaswasul qahri kun sai yana daga cikin cututtukan da shedan yake sa ma mutane kuma musamman mutanen kirki shine yawan mi yawan wasuwasi ko yawan mantuwa yawan wasuwasi nayi ko bai ba to kana biyu ne akwai alwaswasul qahri akwai alwaswasul mujarrad wanda wasuwasi ya aure ta a malikiya suna ce masa man ankaha waswas wanda wasuwasi ya aure ta to duk wanda wasuwasi ya aure ta yake yawan wasuwasi to za a ba su hukuncin mai cuta sai ya kasance ba zai rika aiki da mi ba wasuwasinsa shine abin da malai yake nihi anan in dai kai mai yawan wasuwasi ne kana cikin sallah sai kai na ƙara ko ban ƙara ba je ba ka ƙara ba na rage ko ban rage ba je ban rage ba ana gane da jago wannan shine kenan za ana ana bashi hukuncin misalin mai salasul baul yoyon hutsari ai yoyon hutsari cuta ce ko mai yoyon hutsari in yana cikin sallah hutsari ya zubo ya zai ka ce sallah zai kuma ya je a wallahi kuma yana cikin kuma ya yoyo shi gaba da sallah shi zai sai dai duk sallah yayi mi ya arwallah to haka shi ma mai waswasi duk lokacin da waswasi zo masa kai ya aiki da shi ka'ida suke cewa la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki ba a aiki da shakka bayan an yi aiki haka kuma mai yawan shakka shi ma bai aiki da shakka misali kai ne ka kare sallar azhar bayan ka hoto da masallaci sai ka fara shakka kai wai raka uku ne ne ko raka hudu ya za ka yi ya za ka yi a wannan in kana tsakiyar sallah ne yawwa in kana tsakiyar sallah ne kai shaka shaka za ta yi za ta yi tasiri amma in har ka kare ibada ba za ka komo ba shine suke cewa la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'l ai ba aiki da shakka bayan an ne an kare ibada wa min kathiri shakki haka kuma kathiru shakku la yu'tabaru shakku wannan shine kenan wannan ka'idar idan kai aiki da ita to shedan ba zai ta yawo da kai ba mutane da suna hama da wannan matsala ta yawan wasu wasi to kaga wannan ka'idar ta musulunci za ta sa tunda shedan yana yana sa mutum wannan cutar ne dan ya mi ya rikitar mishi da ibada to dan ka a ba shedan dama akan ka sai aka hana kai aiki da mi da shakkar wa man jahara fil qunuti waswasi yana da hatsari fa malamai suka ce suratul nas gaba ɗaya abin da kake roƙo shi ne Allah ya kare ka daga ni daga wasu wasi amma suratul falaq kusan abu hudu zuwa biyar kake nema Allah ya kare ka daga ni amma suratul nas zan saboda wasu wasi wa min sharril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi min aljannati domin masu sa waswasi kala biyu ne akwai mutane akwai ni akwai aljannu wa man jahara fil qunuti fala sujuda alayhi duk wanda ya bayyana alƙunutu babu sujada a kansa to wannan wannan ma in dai wajen mu ne ma aikin banza ne ai da mun ce ba a ne ba alƙunutun ko sunna ba ta zo da ita ba to balantana ma a ce ya bayyana ko ya idan duk wanda ya bayyana alqunut babu sujada a kansa walakinahu yukrahu amdu sai dai an kyamaci da gangan mutun ya bayyana alqunutu a sallar asuba wa man zada surata fi rak'atayn al-akhiratayn duk wanda ya ƙara sura a rakoi guda biyu na ƙarshe fala sujuda alaihi babu ƙari akan sa babu sujada akan sa ƙari ai sujada raka a guda biyu na ƙarshe ba a fatiha kawai ake karantawa to kai sai ka ƙara sura babu da shi wa man sami'a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya ji an ambaci muhammad wa huwa fi salati yana cikin sallah fa salla alaihi sai salati akan sa fala shay'a alaihi babu sallah akan sa sawa'un dai ne kana sahiyan babu lahi akan sa sawa'un dai ne kana sahiyan a cikin mantuwa yi au amidan ko da gangan yayi au qa'iman ko a tsaye yake au jalisan ko a zamne yake ala ganin ke ko ba su ce ya halatta ba amma da sun ce babu ne babu komai akan kenan baka ba da dalili da misali ai mai ahalari ya ce ana salati a mai ahalari bai ce akan kenan in ka ji an ce muhammadur rasulullah in ba cikin sallah kace ba ce sallallahu amma cikin sallah bakinka alaikum ana ga bakinka da goro ba da taba ba kaka ce sallallahu alaihi wasallam dai in kai haka kaman kai bid'a dan ba a rawaito sahabbai suna yin haka ba shine mala albani yake sai kace da an ce muhammadu rasul sai kace masallaci ya doka kace tarin jahille kawai ala ga mu ku an samu dan bid'a wai yanzu yana mishi raddi wai sallallahu alaihi wasallam shi da kace mutum jahili kace to ka gani kai ma jahilin dai to wallahi shi ne kenan na'am yace wa man qara'a suratayn fa akthara fi rak'atin wahida duk wanda ya karanta sura biyu ko hiye da haka a raka'a guda aw kharaja min suratin ko ya hita daga wata sura zuwa wata sura aw raka'a qabla tamami sura ko yayi ruku'i kamin wata kamin cikar wata sura fala shay alayhi fi jami'i dalika babu komai akan sa a cikin wannan gaba ɗaya dama ya halatta wa man ashara fi salatihi bi yadihi duk wanda ya ishara ya yi nuni a cikin sallarta da hannunsa au bi ra'atihi ko da kansa falashi alaihi babu komai a kansa abinda ake ni misali an zo ana tambayar ka kana cikin sallah sai kanan ka yazo yace wani kana cin tuwo ko mu canye imish haka kakka bari a barka cikin matsala ala gar da jago yawwa imishi nuni kuma ci gaba da sallah gaba ka da komai yawwa yana ci kenan eh to yanzu kuma an ce wani wai kai ne kai ne ka ɗauki abu kaza eh haka ka aje a dallaha maka kenan ya ishara da hannu wa man karrara al-fatiha ta sahiyan sajada ba'da salam duk wanda ya maimaita fatiha da gangan to zai sujudu ba'di wa in kana amidan idan da gangan duk wanda ya maimaita fatiha cikin mantuwa zai sujudu ba'di kai fatiha sau biyu ko ka maimaita wata ayoyinta wa in kana amidan idan da gangan yayi fa zahirul butlan zahiri shine sallah ta lalace kuma wannan shine magana mafi inganci wa man tadhakkara surata ba'da al-fatiha duk wanda ya tuna sura bayan fatiha ba'da hina'ihi ila ruku'i bayan ya duka zuwa ruku'i sai ya tuna kai fatiha kawai ne fa ashe ban yi sura ta bi ba fala yarju ilaiha to ba zai komo ba wa man tazakkara asirra duk wanda ya tuna cewa asirtawa ne kamata yi awil jahara ko bayyanawa ya kamata yi qabla ruku'i kamin ruku'i a adal qira'ata zai sake karatu fa in kana zalika fi surati idan ya kasance wannan a cikin sura ce a adaha zai maimaita surar wala sujuda alaihi babu sujuda akan sa wa in kana zalika fil fatiha idan wannan a cikin fatiha ne a'adaha zai take wannan fatihar wa sajada ba'da salam zai sujudu ba'di wa in fatahu bir ruku'i idan ya kasance wa in fatahu bir ruku'i sajada li tarkil jahri qabla salami idan gaba daya yayi karatu a asirce maimakon a bayyane ana gane da kyau ko har sai da ya zo ruku'i ana gane da kyau ko sajada to in ya kare sallah zai sujada litarki aljahari dan saboda ya bar bayyanawa qabla salam sai ya sujada kamin ya sallame wali tarki sirri ba'da salam in kuma ka bar shi asirtawa ne to bayan sallama zakai sawa'un dai ne kana fil fatiha ce a cikin fatiha ne aw sura ko a cikin sura wahdaha ita kadai abinda ma yake so yace anan shine idan ka manta sallah ta bayyana karatu sai ka asurta sai ka tuna shi bayyanawa za ka yi ana gane da kyau ko sai ka mi sai ka sake karatun daga farko ba san ko ana gane da kyau ba idan ba ci gaba da mi ba karatun misali sallan magariba sai ka fara a cikin karatunka na asirce ka kai iyaka na abudu sai aka ce ma subhanallah to ba cewa za ka yi ba iyaka na abudu wa iyaka na sta'in idina siratul muka ce ka ci gaba ka dora daga inda ka tsaya a cikin sirja maliki ya za ka yi sakewa za ka yi daga harko ana gane da kyau ko sakewa za ka yi daga harko sai ka yi sujud ni za ka yi anan ba adi za ka yi don ƙari ne kai amma idan ya kasance mantuwar ta sai da ka ƙare raka'a gaba ɗaya ba sai ko ana gane da kyau ba kana cikin rufi sai ka tuna kai ashe baka bayyana karatu ba ana gane da kyau ko to wannan yanzu zaka ci gaba da sallaka amma da ƙarshe me zaka yi kabli zaka yi dan kami ka rage bayyana bayyana karatu ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahi ta'ala wa qis ala zalika wa man dhahika fi salati batal sawa'an kana sahiyan aw amidan duk wanda ya dariya a cikin sallah to sallar ta lalace da gangan yayi ko cikin mantuwa yayi ha ai yace batalat eh a ta murmushi ko muna zuwa eh muna zuwa wurin ma ne muke ko duk wanda ya dariya kun sa akwai banki tsakanin da abdahiku da at-tabassum abdahiku shine kai dariya har sauti ya hutu at-tabassum shi kuma sauti baya hutuwa amma hakura suna iya bayyana wannan murmushin jaki ne alaga amma mafi yanki tabassum hakura ba sa ni ba sa bayyana jaki ne ke murmushi hakura su bayyana amma mafi yanci dariya ita ce an yi haƙura sai sun mi sai sun bayyana yawa kenan dai a takaice dariya sauti ya hutu yace wala yadhaku fi salatihi illa ghafirun mutala'im ai ba ma mai dariya a cikin sallarsa sai gafalalle mai wata wata ran kama take wa ana ga da kyau ko kama take yi in kaji ana wata drama misali musamman in yan yara ana zuwa da su masallaci ana sallah wata wani aka shigo da wani yaro to a masallacin an saba a konin tizo wada ne sosai ka san wadan ma cikin juna suke wada ne sosai dan yara ana zuwa sai ce la baba an zo da jariri a masallaci wa yake ni wai dan wadan to sai wasu suka sun tsire dariya a masallaci to kaga don da suke dariya yanzu sai dai su take me kabara harraba yawwa yace والمؤمن إذا قام للصلاة أعرض بقلبه عن كل ما سوى الله عز وجل شي مؤمني idan ya tashi zuwa sallah to da zuciyarsa yana ba da bayan dukkanin abin da ba Allah ba wa tarku dunya yana barin duniya wa ma fiha da duk abin da ke cikin ta hatta ya hadura bi qalbihi jalalallahi subhanahu har sai ya halarta ma zuciyarsa daukaka ta Allah mai tsarki wa azamati wa azamatahu da kuma girmansa wa yarta'idu qalbu zuciyarsa ma za ta rika bugawa wa tarhaba nafsuhu rayuwarsa za ta rika tsoro min haibatillahi jalla jalalu daga haiba ta Allah mai daukaka wanda yake girmansa ya daukaku fa hadhihi salatul muttaqina wannan ita ce sallar masu takawa wala shay'a alaihi fit tabassumi to ga amsa babu komai dangane da murmushi kenan sallan mu tayi ko yawwa wa bukaul khashi'u khashi'i fi salati muktafarun kukan mai khushu'i a cikin sallah an gafarta babu laihi to kukan mai sallah a cikin addu'a fa kaga kaga mutum ana qiyamul layli ana ganin da kyau ko wannan abin da bani mamaki ana qiyamul layli a shekarar sallah sai an zo wajen addu'a ta witiri sai ka je na hoyi na hushewa da kuka ba su kwana gan da kyau ba wajen kira'a ne kamata ake yayi mi kuka amma wajen addu'a ana rabbana atina fid dunya hasana shi kuma yana kuka mai yawa matsaloli sun mishi yawa wa man ansata qalilan li mutahaddithin fala shay alayhi duk wanda yayi shiru kadan ga wanda yake hira to ba ya da laifin komai ana abinda ake nufi shine kana cikin sallah sai misali ma'aikai ka sau suna maka magana sai ka tsaya ka yi shiru don ka mi don ka ji abin da take gai aka ce kalilan kenan wa man qama fi raka'ataini qabla qabla al-julusi duk wanda ya tashi a cikin rakoi guda biyu kamin zama ana abinda ake ni bai zamna ba zama na biyu sai kawai ya tashi zama na harko kawai sai ya tashi tsaye fa'in ta zakara idan ya tuna kabla an yi farikal arza kamin ya rabu da ƙasa biyadaihi da hannayensa wa rukubataihi da gwiwowinsa raja ila sujudi to zai ilal julusi zai komo ya zamna wala sujuda alaihi kun babu komai a kansa wa in farakaha idan ya rabu da ƙasa samada zai wuce wa lam yarje ba zai komo ba wa sajada qabla salam zai sujada ta qabli wa in raja idan ya komo ba'da al mufarakati bayan ma har ya rabu da ƙasa wa ba'dal qiyami bayan yayi kuma tsaye sahiyan cikin mantuwa aw amidan ko da gangan sahhat salatuhu sallashi ta inganta wa sajada ba'da salam amma zai sujada ta ba'di wannan kun ga ita mas'ala tana rudar da limamai sosai abinda ake nufi shine tahiyya ta farko kai raka'a guda biyu a sallan azhar maimakon ka zamna kai tahiyya sai kami sai ka miƙe to halaye guda biyu idan ya kasance ka rabu da ƙasa hannayenka da gwiwoyinka duk sun rabu da ƙasa ka tuna ko aka ce ma subhanallah to ka ci gaba da miƙewa kada ka mi ka komo in an sallame sallah sai ka yi sai ka yi kabli domin ka rage zaman tahiya da tahiya karan kanta da kabbaranta abubuwa guda uku kenan amma idan ya kasance kayi niyyar dagowa ne hannuwa na ƙasa ko gwiwowi na ƙasa sai aka ce ma subhanallah ko ka tuna sai ka me sai ka dawo ka yi tahiyar kun babu komai a kanka ana gane da kyau ko to wannan shine kenan amma idan ka rude ka komo har bayan har kayi tsaye malai ce babu komai a kanka amma sai dai abin da yayi tunda ka'ida shine a alfardu muqaddamun ala sunna a fiqihu zaman tahiya sunna ne ko farilla a sunna ne ko a yanda yazo a cikin wannan littafin shi kuma tashi zuwa ruku'i na biyu farilla ne ko yawa to kenan ba za ka barin farilla ba dan ka je kai ni kai sunna shine a me suna falsafar da suka sa a wannan wurin na'am kuma a sunnance haka manzon Allah yayi a hadisi karara da ya tashi bai bai zamna na zama na biyu ba bai komo ba da karshe sai ya sujudu sahwi wa man nafakha fi salatihi sahiyan duk wanda yayi busa a cikin sallarsa da gangan sahiyan cikin mantuwa sajada ba'da salami zai sujada bayan sallama wa in kana amidan inda gangan yayi batalat salatuhu to sallata tami ta lalace nan ma akwai akwai ta cewa magana mafi inganci sai in busar ta hito ne tare da magana ana gane da kyau ko idan ta hito tare da magana to wannan magana ce kai shine za a ce sallata lalace wa man atata fi salati duk wanda ya tusho a tushewa a cikin sallarsa fala yashtagil bil hamdi kada ya shagalta da cewa alhamdulillah ana gane da kyau ko wala yarudda ala man shammatahu kuma kada ya maida ma wanda yayi masa yarhamukallah kana sallah kana atushewa sai wani dan karambani yace ma yarhamukallah to kyale shi kaka ce mishi ya alikumullahu shine ma'anan wallahi wannan ya faru a zamanin sahabbai wani yayi azushewa na kusa da shi ce yarhamukallah abubuwa guda biyu ya saba na farko ba a ce mutum yarhamukallah sai ka ce ya ce ni to shi kun bai ce alhamdulillah ba kuma na biyu in cikin sallah ne ko mutum ya ce alhamdulillah ba za ka ce mishi ba al-mashghulu la yushghal anta mashghulun bis-salah fala tashghal nafsaka bi tashmit al-atis wala yushammit atisan kuma kada ya ce yarhamukallah ga wanda ya yi fisho fa in hamidallah fala shi alai idan mutum yace idan mutum yayi alhamdulillah bayan ya fishewa babu komai a kansa amma sai dai makruhi ne wa man tasa'aba fi salati saddafahu duk wanda yayi hamma a cikin sallah to ya liƙe bakin shi wala yanfusu illa fi saudihi min ghairi ikhrajil huruf kuma kada yayi tofi abin da yasa can nace busa dan in bambanta shi da annafhu ne annafas ana ganda ke ko da kuma annafhu to a hausance kusan duk tofi ake cewa to amma can nace busa dan anan ya kawo yan fusu ne da nuhin kamar wani tofi da mutum ya huddo majina ko wani miyau to shine malam yace kada mutum ya tofa shi illa fi saubi sai a cikin tufafinsa min ghairi ikhrajil hurufi ba tare da huddo haruffa ba wannan shi ma sunna ce a hadisi ne manzo Allah yace haka idan mutum yayi tofi zai yi tofi a cikin sallah to ya tofa a cikin me tufafin shi ko a tsakanin kawahun shi kada ya tofa a gehen dan uwan shi ya bata shi ko abin ko kuma a gaban shi inda zai aza su zai inda inda yake sujada domin Allah madaukakin sarki yana fuskantar sa malam yace wa man shakka fi hadathin aw najasatin duk wanda ya shakka game da hadasi aw najasatin ko kuma game da najasa ma'ana kayan shi misali suna da najasa ko ba su najasa fa tafakkara fi salatihi qalilan sai yayi tunani a cikin sallar ta kadan summa tayakkana tahara sannan sai ya tabbatar da cewa yana da tsarki falashe alaihi babu komai a kansa ba san ko ana gane da kyau ba kana sallah sai kai shakka wai shin da bayan arwalla na yi hutsari ko ban hutsari ba a kai ashe ban yi hutsari ba na shiga dai ban daki ne na wanke hannuwa shikenan kame to wannan dai hirar da kai mala yace babu laifi ka ci gaba da sallarka ko kuma tufafin kake shakka suna da najasa sai daga baya ka tabbatar ba su najasa ka ci gaba da sallah awil tafata fi salati ko mutun ya waiwaya a cikin sallah falashe alaihi babu komai a kansa wa in ta'ammada idan da gangan ya waiwaya fa huwa makruhun to wannan makruhi ne in ya yawaita ku ya lalata sallah wa in istadbara alqibla idan ya ba alqibla baya qata as-salata to sallah ta kadi kinan waiwaye kala biyu ne akwai waiwaye da kai akwai waiwaye da me da gaba ɗayan jiki idan in ka karkata da gaba ɗayan jiki wannan sallah ta lalace ka ba alqibla baya wa man salla bi haririn aw zahabin duk wanda ya salla da hariri a zahabin ko kuma zinariya an san hariri ko lesuwa wannan kayan da aka hana maza su sa ko zinariya shi ma an hana namiji sa zinariya ko ya an warwaro da ita ko ya zobe kuma ba zobe ba nake so in ce ya sanya ta a matsayin tufafi ko abin da ya kamata haka autara kafis salati ko kuma yi sata a cikin sallah ana gane da kyau ko bari ku zo ku ji wani wata falsafa aw nazara muharraman ko kuma yana cikin sallah yayi wani kallo na haram wata yar fitika ta wuce sai fitike ta la san gayu suna ce fitika ana gane da kyau ko yawwa ki ko wani kallon haramun fa huwa asi to shi mai sabo ne wa salatuhu sahihatun sallar ta tayi ana gane da kyau tabarin ba ku ka'ida wanda za ku gane ba suka ce idza aada an-nahyu ila zati al-ibadati aw shart sihhatiha dalla ala fasadiha wa in aada ila amrin kharijin fala idan aka hana abu ana gane da kyau ko to za a kula wannan abun da aka hana yana da alaka da ibadar da aka yi wannan abin ciki ko bai da alaka da ita in yana da alaka da sharadinta ko wasu da cikin abubuwa da aka hana a cikinta ana gane da kyau ko to wannan ya lalata sallar amma in bai da alaka da ibada to sallar ba ta lalace ba misali anan hariri an hana sanya shi ko to amma da aka hana sanya shi cewa dan saboda sallah ne aka hana sanya shi a kowane lokaci an hana sanya shi na haka in kai sallah da shi sallar ka tayi haka kun misali ana cikin sujada sai ka jaye ke salular wani kasa a jihu ana gane da kyau ko ai kai kai laifi ko an hana sata ko amma wannan satar bata mi ba bata lalata sallar ba dan mi dan satar ba ta da alaka da mi a cikin sallah ko a wajen sallah kai satar kai mi amma mutum ne yake cikin sallah mutum ne ke karatun Qur'ani sai ya magana wancan kuma yana cikin sallah yayi magana waye lahi cikin su a wanda yake cikin sallah sallar shi tayi ta lalace amma to magana haramun jago halal dan me yasa sallar shi ta lalace dan hanin yana da alaka da me da sallah amma ita kuma sata ba ta da alaka da me da sallah ba sako ana gane da kyau ba haka kuma harare ka harare mutum shi ma menene haramun ne ko in ka harare cikin sallah sallah ka tayi ko ba tayi ba tayi alaka da shi ne ma'anan idan adan nahyu ila zatil ibadati idan hani ya koma ma zatin ibada ko sharadin ingancin ta to ya nuna mi lalacewar ta amma in bai da alaka da ibadar ana ganin ko sharadin ibadar to ibada bata mi ba bata mi ba bata lalace ba malam yace wa man ghalata fil qira'ati bi kalimatin min ghairi alqur'ani sajada ba'da salam duk wanda ya kuskure a wajen karatu da kalima lokaci na awa guda mun tanye shi to mu tsaira in yaso sai mu ida sauran da sauri ko da minti 30 ko 15 muka samu ba سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك